نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madawacin sarki mai kowa mai komai wata cikin ni'marsa da ganin damarsa ya sake ba mu damar halarcewa wannan waje mai tarin albarka domin ci gaba da tsirin ayoyin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha takwas ga watan ramadana wata mai alfarma shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka fi tabbatinsa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin su da idan Allah za mu ci gaba daga inda muka dasa ya ajiya cikin surat Yunus aya ta tamanin da hudu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا المسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين فقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم
Allah tabaraka wa ta'ala yake wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu Nabi Allah Musa alaihi salatu wa salam sai ce wa mutanen sai ce ya ku mutane na mana waɗanda suka yi imani da shi cikin tsoro kamar yadda ayar ta gabata sai bayani cikin tsoron kar fir'auna da fadawansa fitinar da su da azabtar da su a irin wannan halin idan mutum ya tsinci kansa cikin hali na tsoro da fargaba abin da ya rage shine tawakkali ga Allah tabaraka wata'ala dogaro ga Allah tabaraka wata'ala dogaro ga Allah tabaraka wata'ala yana daga cikin abubuwan da ake cewa a'malul qulub aiki ne da ake yin shi da menene da zuciya kuma kamar yadda muka sani ayyukan da ake yi da zuciya sun fi nauyi a mizani a kan ayyukan da ake yi da gabobin jiki shi ya sama aikin da ake yi da gabobin jiki dole ne ya zanto an gina shi ne a kan wani aiki da ya riga ya gabata na zuciya wanda ake cewa ake cewa niyya sai niyya da ikhlasi ya inganta sa'annan aikin da ake yi da gabobin ciki su zama ingantattu tawakkul shine i'timadul qalb ala Allah i'timadul qalb ala Allah shine zanto zuciyar mutum yana da dogaro ga Allah Nabiyullahi Musa alaihi salatu wassalam sai ya kira su zuwa ga abin da zai sa su iya ketare wannan marhalan da suke ciki yanzu sun yi imani yanzu idanuwan fir'auna sun zama jajaye yanzu fir'auna yana son ya huce kushinsa a kan idan babu tawakkali ba za su iya ketare wannan marhalan ba kafin ka sani sai suke su ba za su iya jure wannan fitinar ba su sun yi rita nabiyullahi musa ya ce in kuntum amantum billah idan da gaske kun yi imani da Allah fa alaihi tawakkal to ga Allah fa sai ku yi ne ku yi dogaro ku dogara ga Allah idan kuka dogara ga Allah a cikin wannan al'amarin Allah tabaraka wa ta'ala zai kawo maku sauki Allah tabaraka wa ta'ala zai kawo maku mafita fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimi dan haka ku yi dogaro ga Allah tabaraka wa ta'ala idan kun kasance musulmai domin idan mutum ya dogara ga Allah Allah tabaraka wa ta'ala yana isar wanda ya dogaro a gare shi shi ne yanzu cikin hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana yace da kuna dogaro da Allah haqqa tawakkulihi hakikanin tawakkuli tawakkali kuke wa Allah yake la razaqakum kama yarzuqu at-tayr da yana arzuta ku da ya arzuta ku kamar yadda yake arzuta tsuntsaye ya yake arzuta tsuntsaye yace taghdu khimasan suna fitowa da sassafe tsuntsaye za su fito da sassafe sammako suke yi amma za su fito ne cikin su empty cikin su babu komai wata ruhu bitana da yamma da za su suke dawowa mazauninsu suna dawowa cikinsu a cike kaga kenan abin da ake nufi da tawakkul idan mutum ya yi tawakkali ne nufin cewa yace ni ni ai na yi tawakkali ga Allah sai je ta baccin sa na ka take da yasa ba za ta fita ka je ka ne ba ke ni ai ni ne tawakkali ne irin waɗannan ne Umar ya gani a masallaci wata ran radiyallahu ta'ala anhu ga matasa majiya karfi a lokacin da mutane suke a kasuwanni wajen aikin wajen sana'ar su kuma sun zo sun zauna a masallaci Umar ya ce ku kuma ne ya kawo ku masallaci suka ce na hannu qaumun mutawakkilun mu yanzu mutane ne masu tawakkali kasu shi kuma Umar yana yawo ne da kulalar ko Umar ya ce menene kuka ce tawakkali yake bal antum qaumun mutawakkilun shi wannan abin da muke yi sunan shi ba tawakkali ba tawakkul shine mutumin da zai dogaro da Allah amma kuma zai aikata sababi shi ne wannan mutumin da ya kawo dabbarsa ya ce wa manzan Allah ya ce dabba ta abin hawa na shin ursilha wa atawakkal aw aqilha wa atawakkal kai ne yanzu ka kawo a wayo kudi na kun san wayo kudi na kun san me ake cewa wayo kudi na ko roba roba nawa ake canza roba roba yanzu akwai na dubu ɗari shida akwai har bakwai ko ɗari shida da wani abu sai ka kawo ka zo ka baka mashin ɗinka mai wannan tsada sai ka ce ni mai tawakkali ne sai ka bar makullin a ciki wannan mashin ɗin da baka bar makulli a ciki ba ma ya ta kare har cikin azumin nan ba suna fatan mashin cikin azumin nan limamin mu SDMB ya shiga bai yi miti goma sha biyar a cikin kafin ya fito sun kuma in in ka je ka bibiya wani ne wanda shi a tunaninsa yana yaudarar kansa yana tunanin shi ma yana a suna bi su je wajen da mutane suke taruwa bankuna kasuwanni wajen tafsiri da makamancin haka to kai baka bar makulli ba kenan ba akwai mai wanda shi yana da makulli wanda ba abin da bai buɗewa da shi ya sa maka ido yana bibiyar ka yana son kawai ka shiga wani hali na gafala ne kawai hankalinka ya dan kau daga zuciyarka shi kuma zai raba ka da zuciya sai da irin wayannan mutane to me mutum zai faɗa wa Allah ranar tashin alƙiyama ni zai faɗa wa Allah ranar tashin alƙiyama a ranar da biyan bashi ake yi da ladan sallah ladan azumi ladan zakka kuma ranar ba ba ka kama mutum ka ce dan Allah ka yi hakuri ka yafe mu wallahi babu yafiya ranar ba mutumin da ke da shirin ya yafe wa kowa domin kowa na ganin yan an shiga wani hali na tashin hankali ba abin da zai fitar da kai sai ladanka sai aka kawo maka wani aka ce ga wanda ya saci mashin ɗinka a lokacin a duniya ladanka dubu ɗari biyar cikin aikinsa zai ce maka dan Allah sai ka je tafi alhali kai baka san aikin ka an daura ni zani ya za a yi ba sai zai ce manzo Allah yake abin hawa na in saki doki na in yi tawakkali ga Allah ko kuwa in daure dokin in yi tawakkali ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mai ya qilha wa tawakkal ka daure dokin dokin sai kuma bayan ka daure dokin kuma ka yi ne ka yi tawakkali ana yin tawakkali ne ma'al itiyani bil asbab ma'al itiyani bil asbab amma zuciyarka yana dogaro ga Allah amma bai nufin cewa ba za ka aikata sababi ba za ka aikata sababi sai kuma ka yi dogaro ga Allah kamar yadda Allah tabaraka wataala yake Imam Kathir yace domin shi duk mutumin da yayi dogaro ga Allah yace fa inna Allah kafin man tawakkala alayhi Allah zai ishe shi kaga wannan misalin da manzo Allah ya buga yace da kuna tawakkali hakikanin tawakkali da Allah ya yassare arzikin ku kamar yadda ya yassare wa tsuntsaye amma kuma ka duba yassarewa aka yi wa tsuntsaye ba amma kuma sai da tsuntsaye suka yi fito fitowar mayo ne da yanzu suke fitowa da sassafe za su fito da sassafe babu komai a cikin su amma kuma suka dawo za su dawo da kawanan cikin su a ciki za su dawo cikin su a ciki da haka duk wanda ya tawakkali ga Allah Allah zai ishe shi kamar yadda Allah tabaraka wataala yake alaysa Allahu bikafin abda shin Allah tabaraka wataala ba ba mai isa wa bawan sa bane Allah tabaraka wa ta'ala yake cikin suratul bayan wa man yatawakkal ala Allah fa huwa duk wanda yayi tawakkali ga Allah to Allah to Allah hasbu Allah shine zai ishe shi muddin kana da tawakkul a cikin zuciyarka to Allah tabaraka wa ta'ala ba zai wakilta ka zuwa ga dabararka ba yace wa kathiran ma yuqriru Allah bayna al-ibadati wat-tawakkul yace to da yawa Allah yana muqarana tsakanin ibada da kuma tawakkali kama fi qawlihi fa'budhu wa tawakkal alayhi sai ka bauta wa Allah kuma kai menene kai tawakkali ga Allah ga Allah tabaraka wa ta'ala take cewa qul huwa ar-rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna ka ce shi ne ar-rahman mai jin kai amanna bihi mun yi imani da shi wa alaihi tawakkalna kuma ga Allah muke menene muke dogaro al-mulk Allah tabaraka wa ta'ala ya ce cewa rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa hu fattakhidhu wakila Allah tabaraka wa ta'ala ubangijinka shi ne ubangijin almashirik walmaghrib shi ne wanda yake da kudurar da kuma mallakar mafitar rana da kuma mafaɗar rana la ilaha illa bai da shi kaɗai ne ya tattaki a bauta mai ibada ta gaskiya fattakhidhu wakila ka rike shi a matsayin abin tawakkalinka wa amara ta'ala al-mu'minin Allah gaba duk wayannan maganganun da ayoyi da muke kawowa maganganu ne da Ibn Kathir ya faɗa da kuma ayoyi da ya kawo masu kama da wannan yake wa amara Allah ta'ala al-mu'minin Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya umarci mu'minai ay yaqulu fi kulli salawati su dinga faɗi a cikin sallolin su gabaci daya marratin muta'addida marra waɗanda ba za ka iya kirgawa ba duk lokacin da mutum ya yi sallah sallah ce ta farilla ko ko sallah ce ta nafila Allah ya yi umarnin ya dinga maimaitawa me zai maimaita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maluma suka ce wannan aya ta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in an yi abin da ake cewa taqdimul maf'ul an kaddamar da al-maf'ulu bihi ala al-fi'l maimakon a ce na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyak sai aka ba sai aka kaddamar da maf'ulu bihi din suka ce domin a rufe kofa a rufe kofan wani bambanto ko shakka da zai iya zuwa akan cewa za mu iya bauta wa wani wanda ba Allah ba shi yasa aka fara cewa kai kadai ya bambanta da lokacin da kace muna bauta maka muna bauta maka komai zai iya fitowa bayan wannan magana ko muna bauta maka zai iya yiwa kai kadai zai iya yiwa muna bauta maka da kai da waɗanda ba kai ba duk zai iya yiwa ko tunda na fara an idan aka fara gabatar da na abudu muna bauta muna bautawa komai zai iya bofewa baya zai iya yiwa Allah kadai zai iya yiwa Allah da koma bayan Allah zai iya yiwa ma a koma bayan Allah kadai amma kuma domin a rufe kofar wani possibility din wani wanda ba Allah ba ya iya shigowa sai aka ce sai aka ba da gabatar da kai kadai kaga duk wani abin da zai biyo baya zai zama nashi ne shi kadai sai aka wannan uslubin bai da yawa cikin harkar larabci amma tun da hakkin Allah ne sai aka fara cewa iyaka kai kadai na abudu muke bautawa kaga an rufe kofar yiwuwar wani ya shigo cikin tunani cikin fassara cikin bayani an riga an rufe wannan goma sai aka ce iyaka na abudu kai kadai na'budu muke bautawa wa iyyaka kuma kai kadai muke neman taimakonka kuma kai kadai muke neman taimakonka a lokacin da muka ce kai kadai din nan to kowa ya fita annabawa sun fita manzanni sun fita mala'iku sun fita babu an riga an rufe kofar kafin din nan na iyaka wa ake rubi da shi ana nufin Allah an rufe kofar ibada Allah shi kadai neman taimako Allah shi kadai Imam Al-Kathir sai ya kawo wannan ayar a daidai wannan gaba da Annabi Musa yake faɗa wa mutanensa cewa su yi tawakkali muddin suna da imani to su yi tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala in dai sun kasance musulmai tun daga shi yanzu sun yi imani wa'ancan mutanen da muke magana jiya da an yi wancan zama ban san ta yaya za su fassara iyaka na abudu wa iyaka na sa'in ba kai kadai muke bautawa kai kadai muke nene ne muke neman taimakon ka dama asalin abin da ya jawo ta da jijiyar wuyan domin an ce ba za a nemi taimakon kowa ba sai taimakon wa taimakon Allah wayannan mutanen masharranta ne sun wa manzon Allah sharri ba sai manzon Allah adalci ba manzon Allah rayuwarsa da baki daya kira zuwa ga tauhidi ne kadai ta Allah da ibada amma kuma kwatsan kawai musulmi ya zai ce wai manzon Allah ma za a iya za a iya neman taimakon sa wani irin taimako mu ne al'umman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sa'annan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wa sahabi yace idza ta'anta fasta'in billah bai ce ista'in bi ba tun daga manzo Allah tare da sahabi ai bai ce idan zaka nemi taimako ka nemi taimako da ni ba ko a waje na ba yace ista'in billah wa idza ta'alta fas'alillah idan zaka yi tambaya ba zaka yi addu'a ka tambayi wa ka tambayi Allah kuma haka akan akan hakan aka gina safai akan haka suka rayu akan haka al'ummar musulmai baki daya suka yi imani sai bayan nan baya baya nan kusa kusa wayan da suke son yi wasa da kwakwalen mutane su bautar da mutane suka fara shigowa da wayan su akaidu waɗanda ba su da nasaba da musulunci Allah ya kare su imam kafir ya ce banu isra'il da annabi musa ya umarce su da su yi tawakkali ya ce a wannan wajen sun bi san su dama banu isra'il idan ka ga sun bi umarnin annabi to sun sha wahala ne dan ba suna cikin tsoro da fargaba ba can an jima ai za su zo su ce annabi Musa mu ba gaskiya mun gaji da cin wayannan abincin da ake nomawa a a gonaki wayannan mutanen da akan idanuwan ba akan idanuwan aka nutsar da fir'auna aka kubutar da su nan gaba za su zo su ce annabi Musa mu gaskiya wayannan abincin da ake nomawa a gonaki mun gaji ba ka ce wa Allah ya saukar da abinci daga sama idan gaskiya idan da gaske yake akwai Allah ka ce ya saukar da abinci daga sama to a wannan wajen in intakal sai suka ce ala Allah tawakkal
فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا القوم الظالمين
ونجنا ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فقالوا على الله توكلنا sai suka ce mu mun yi dogaro ga Allah kamar yadda annabi Musa ya umarni sa'annan suka yi addu'a suka ce rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi adh-dhalimin suka ce ya ubangijin mu karka sanya mu mu kasance fitina ga mutane azzalumai waɗanda suka ci gaskiya suka kafircewa sakon da ka turo annabi Musa da shi ya Allah karka sa mu zanto fitina a gare su malama suka ce me suke nufi da suka ce kar Allah ya sa su zama fitina ga zalimai suka ce ya Allah karka sa karka bari mu wulakanta karka yadda fir'auna ya azabtar da mu ya wulakantar da mu domin kar fir'auna da sauran mutane su dinga tunanin cewa da da gaske Allah na tare da mu da ba mu wulakanta ba sai mu zama fitina da zai sa su kara kangarewa su ci imani shi ne ma'anar karka sa mu zama fitina ga alƙawarin zalimi karka ba su sulhu a kanmu karka ba su nasara a kanmu a yadda za su rudu su ce a ga shi nan da Allah na tare da su ne ai da da ba a karkashe su ba kaga wulakancin da za su fuskanta sai zanto fitina ga wayannan mutanen kuma ya zama ta sanadiyya na rashin imani don haka ya Allah karkasa mu zama fitina ga wayannan mutanen karka ba su daukaka a kanmu wanakina bi rahmatik ya Allah ka kubutar da mu da rahmarka min alqawmil kafirin daga wayannan mutanen waɗanda suka kafircewa sakonka da ka aiko ta hannun nabiyullahi Musa suka da gaskiya suka ci yin imani. Allah ta baraka wata ala cewa a wahaina ila Musa.
وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة فاجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين فقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستجبوا مستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يؤمنون
الله تبارك وتعالى يقول وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا sai muka yi wa annabin mu Musa wahayi da shi da ɗan uwansa Harun alaihi salatu wassalam an tabawwa li qaumikuma bi misra buyutan cewa su zaunar da mutanensu su biyu su zaunar da mutanensu a gidaje a garin a kasar masar wajalu buyutakum qibla kuma ku sanya gidajenku ta zanto alqibla wa aqimus sala kuma ku tsayar da sallah malama sun yi bayanai da dama akan me ake nufi da waje alwuyutakum qibla aka ce ai wayansu malaman tafsiri suka ce abin da ake nufi da hakan shine ai ijaluha masajida kuma yadda gidajen ku masallatai aka ce banu isra'il sun kasance suna cikin wani hali na tsoro da fargaba sai suka faɗa annabi musa alaihi salatu wassalam cewa gaskiya ba za mu iya ba za mu dinga iya bayyana sallah ba ba za mu iya yin sallah a bayyane ba sai Allah ya wa nabiyullahi Musa wahayi cewa su dinga yin sallah a ina a gidajensu su dinga yin sallah a gidajensu wayan malaman tafsir suka ce abin da ake nufi da wannan shine cewa su fuskantar da gidajensu gidajen da za su zauna din a masar idan suka tashi yin gidajensu su fuskantar da gidajensu ka'aba gidajensu su kalli menene su kalli ka'aba wa aqimus sala aka umarce su da su tsayar da sallah wa bashiril mu'mini kuma kai bushara ga mu'minai in dai suka tabbatu akan imani to bushara daga wajen Allah game da sakamako mai kyau yana a gare su wa qala Musa rabbana annabi Musa sai yace ya ubangijinmu innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala wannan shine bayanin da muka yi kwanakin baya cewa asalin jarrabawan imani jarrabawan imani na asali ba shi ba ne wa'annan shara'i salloli azumi kaga yanzu azumin nan jarrabawa Allah ya mana da azumi ko akwai wanda zai ji haka kawai ni ba zan yi ba zai ji kuma zai je haɗu da abin da waɗanda suke cikin azumi suke haɗuwa da shi Allah ya raba mu da irin wannan halin sallah jarrabawa ce sau biyar a rana akwai wanda zai fi kai ni gaskiya ba zan iya yi ba Allah ya kare mu ɗaya daga cikin malamai magabata sai yake cewa jarrabawan imani ita waɗannan abubuwan da muke yi a yi azumi Allah ya umarce ku Allah ya ce Allah Allah ya ce ku yi kaza Allah ya ce ku yi kaza Allah ya ce ku yi kaza abinda aka ce a nisan ta din nan sai kaga marmarin yin sa ake yi jarrabawa ne yace amma asalin jarrabawa na imani shine abubuwan da za ka dinga shaidawa wadda ba ka da bayanin su ba ka isa ka fahimce su ba Allah kadai ya bar wa kansa hikiman yin haka kuma ba ka da zaɓi face ka yi imani da cewa Allah shi ya hukunta haka yake wannan shi ne asalin jarrabawa imani shi yasa a lokacin da aka yi Katrina wannan guguwar da ake cewa Katrina a America ba ku ji wata da aka saka ta wacce take cewa shi take cewa God why why why dama kafiri shi ba ba imani yake rike da Allah ba da dama musulmi ne cewa Allah why ai domin duk halin da ya faru ya san daga ina yake ya san daga daga wajen Allah kamar wannan earthquake da aka yi a a Turkiya kwanakin baya ta mutane nawa ne suka mutu a take cikin cikin seconds har da ƙananan yara jirajirai wanda ba su san hawa ba su san ba san sauka ba aukuwan wannan wane ne ya sanya wannan gaskiyar ya faru girgizar kasan ya faru Allah irin shi ne wannan annabi Musa yake cewa Allah ya ce ya rabbana ya ce ya ubangijinmu addu'a zai yi ba amma ka duba muqaddiman da ya fara yi yace ya ubangijin innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan kai fa Allah kamar yadda ka san annabi Musa yana cewa Allah ka turo ne ka saukar mutu a taura zo in kira mutanen nan zuwa ga musulunci amma kuma wannan abokin gaban nan na addininka wannan makiyin addinin ka nan ga abubuwan da gabaci na karfi da dukiya ga annabi Musa alaihi salatu wassalam yace a taita fir'auna wa mala'ahu zina ka ba su duk wani abin da ake yin ado da shi da kawa ka bar wa fir'auna da fadawarsa ba abin da ba su da shi na mallaka wa amwalan da kuma dukiya mai tarin yawa saboda fir'auna yana mulki a bayan kasa har cewa yake yi wa mutane ana rabbukumul a'la domin tsananin tsagawa yace fil hayati dunya a wannan rayuwa ta duniya ya Allah kai ka bayo fir'auna wannan mutumin da ke nufita wa kansa yana nufita wa kansa siffofin Allah ba yana nufita wa kansa siffofin Allah amma ga shi Allah ya ba shi zinatan wa amwalan fil hayatid dunya shi yasa kullum muke cewa yawan dukiya yalwa cikin rayuwa ba mizani ba ne na cewa Allah yana mene ne Allah yana son ka ba shi ba ne zai nufin cewa Allah yana son ka kuma zai nufin cewa Allah yana fushi da kai Allah zai ke yi wa Allah yana son ka shi yasa ya ba ka dukiya mai tarin yawa domin daga cikin so da Allah yake maka zai iya yi wa kai idan Allah ya san idan ya mayar da kai matalauci za ka kafirce wa Allah sanadiyar talauci Allah zai yi ka mai kuɗi don Allah yana sanka akwai yadda kuma zai iya yi wa talaka ne yau idan ya yi kuɗi halinsa keshatinsa zai dawo irin na ƙaruna ƙaruna sahabi ne ba na annabi musa amma kuma sai da ya yi kuɗi tukunna ya zo ya zanto an neme shi a addini an rasa har ya fara wa Allah ɗagawa har bai nisasta ni'imar Allah zuwa ga Allah yana cewa innama utituhu ala ilmin indi ni ilimi na ne fa da iyawa na da wayo na da dabara na na tara wannan dukiya kaga dukiya a gare shi ya zama fitina ko bai zama ba ya zama fitina a gare shi annabi Musa ya ce ya Allah kai ne ba ka bai wa Fir'auna wa'annan wannan mulkin da wannan dukiya mai tsarin yawa yace rabbana to kai ya zaka yi bayanin wannan yace rabbana li yudillu an sabilik ka ba shi mulki ka ba shi duk wani abu na ado a duniya ka ba shi dukiya mai yawa yace ya ubangiji domin yayi amfani da wannan mulkin da dukiyar ya batar da mutane daga hanyarka ya batar da mutane daga ina daga hanyarka kaga ya gama muqaddiman kenan ya gama muqaddima kaga anan Allah tabaraka wa ta'ala fa'alun lima yuri ba a tambayarsa shi kadai ya san hikiman amma jahirin al'amarin shi ne annabi Musa ya faɗa anan yace ka ba shi dukiya ka ba shi ado kayan ado gabaki daya da dukiya a cikin rayuwar duniya amma kuma ba rabbana ya ubangiji li yudillu an sabili da ado da dukiya mai tarin yawa fir'auna da fadawansa domin su dinga yin amfani da dukiyar da ka ba su dinga fatar da mutane daga ayyuka bayan ya gama wannan muqaddima tunda ba zai ke tambayan Allah akan me yasa Allah ya hakan ba ko da ya gama wannan muqaddima sai ya dawo abin da zai iya yi shine yayi ne yayi addu'a sai ya ce rabbana rabbana qumis ala amwali ya Allah ka shafe dukiyarsu malaman tafsiri suka ce ai a halika ya Allah ka hallakar da dukiyarsu da fir'auna da fadawarsa ya Allah ka hallakar da dukiyarsu wastud ala qulubihim ya Allah kai dauri akan zukatansu kaga idan duk lokacin da kaje annabin Allah ya irin wannan addu'ar an kai shi makura kenan yace ya Allah kai dauri akan zukatansu fala yu'minu a yadda ba za su taɓa yin imani ba hatta yarawul azabal ali hatta sai sun ga azaba mai radadi haka nabiyullahi Musa alaihi salatu wassalam ya roƙa Imam al-Kathir rahimahullahu ta'ala yace ya ce annabi musa yana yin addu'an nan shi kuma harun alaihi salatu wassalam yana menene yana ammanawa annabi musa yana yin addu'a harun yana cewa ne amin wannan shi ne tsarin yin addu'a yawanci abin da muke yi sai a ce wa mutane a kuran lawa gaba kaza kaza bai zo ba cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama face wajajen da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi tausisin cewa sura kaza idan aka karanta so kaza yana da falala kaza ko kuma a sura kaza cikin azkar kafin a yi bacci in aka karanta so kaza banda wannan kana son kai addu'a kana neman biyan bukata amma yawanci ban ban ban ban ban kusan ban taba ji jin an ce a karanta tabbaciya da ba ba wai me yasa ba a karanta tabbaciya da shi ba qur'ani bane amma za a iya karanta tabbaciya da a matsayin sura na tawassuli kafin a yi addu'a ko ba za a iya ba Qur'ani ne za a iya. Albarkar da ke cikin sauran ayoyin Qur'ani tana cikin menene? Tana cikin ayoyin Qur'ani ne ga baki daya. Duk maganganu ne da Allah tabaraka wa ta'ala shi yayi. Da haka abin da yafi dacewa shine me kun ka ce amma salatin annabi dubu daya yanzu nake ayi yanzu muka gama tafsirin sai nake salatin annabi dubu daya ba sai mu yi baki a wajen nan ba in dai tsakani da Allah talatin dubu ɗayan za mu yi dai sai mu yi buɗe baki a wajen nan amma sai ka ji mutum ya ce don rashin kunya sai ce salati dubu ɗaya sakan sakan minti ɗaya biyu sai ka ga ya sake ba da wani abin da za a sake yi wai ya gama dubu ɗaya kenan wai wannan bai cancanci a zane shi ba to ai wannan ya rena wa mutane hankali yau shi kai dubu ɗaya uslubin addu'a da ya dace ya fi dacewa da sunna shine wani ya yi addu'a masu sauraro su yi mene ne su yi amin shi yasa idan aka tashi amsa addu'an za am am am am amshin addu'an zai shafe ku gaba ɗaya da mai addu'an da mai cewa mene ne da mai cewa amin suka ce na annabi Musa yana yin addu'an shi harun alaihi salam yana cewa amin shi yasa da Allah Allah ya ba su amsa Allah yake qala qad ujibat da'watukuma lallai an amsa addu'an ku biyu bayan a wancan aya Allah ya faɗa mana cewa Musa ne yake yin addu'a alaihi salatu wassalam amma Allah sai amsa addu'an sai yake Allah ya amsa addu'ar ku biyu duk da cewa shi Harun yana cewa ne ne ne amin amin ma'anan amin shi ne ya Allah ka karba ya Allah ka karba ya Allah ka amsa ya Allah ka amsa sai ka fadi ujibat da'watu kuma Allah ya amsa addu'ar ka ta kai da Harun fastaqima domin haka tabbatu ku tsaya a kan daidai ku yi istiqama wala tattabi'anni sabila alladhina la ya'lamun kuma kar ku bi hanyar waɗanda ba su sani ba kar ku bi hanyar jahilai kun ga wannan magana na cewa kwari ujibar da wasu kuma al-imam al-kafir rahimahullahu ta'ala ya ce wannan addu'a kanat min Musa alaihi salatu wassalam ghadaban lillah yayi wannan addu'a ne domin yayi fushi fushi domin Allah domin Allah yayi fushi ya ga yadda Fir'auna yake tsagawa yake kuma bautar da bayan Allah ya fusata yayi wannan addu'a ala Fir'aun domin addinin Allah domin Allah da addinin Allah ya fusata yayi wannan addu'a akan Fir'auna da fadawansa alladina tabayyana alladina tabayyana lahu annahu la tabayyana lahu annahu la khayra fihi bayan ya tab- ya bayyana ga annabi Musa cewa Fir'auna da mutanensa babu alkhairi tattare da su wala yaqi'u minhum shay'un kama da'a Nuh kuma babu wani alkhairi da zai iya- da zai iya faruwa ta hannunsu kamar yadda annabi Nuhu yace rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin tayyaran إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا يا الله karka bar gida daya gida daya a bayan kasa wanda kafirai ne suke zama a cikin gida yace Allah ko daya kar ka bari domin ya Allah idan ka bari wa'annan kafiran ba imani za su yi ba sa'annan kai ƴaƴan da za su haifa ma za su hai- za su haifo kafirai ne dan Allah ya Allah ka shafe ولهذا استجاب الله تعالى لموسى شيء الله يأمسى الدعاء موسى فيهم هذه الدعوة وأن الدعاء النبي موسى أكنس الله يأمسى التي أمن عليها أخوه فرعون ود فرعون كما لوكا عند النبي لوكا عند هارون يج- النبي موسى يجي الدعاء هارون كما شينا جوا آمين فقال تعالى قد أجيبت دعوتكما قال أبو الآلية وأبو صالح وإكرمة ومحمد بن كعب القرظي والربيع بن أنس da'a Musa wa ammana Harun cewa annabi Musa ya yi addu'a kuma shi nabiyullahi Harun yana yi ina cewa amin amin ai qad ajabnakuma fi ma sa'altuma min tadmiri ala fir'aun cewa mun amsa addu'a ku ku biyu cikin abin da kuka tambaye mu na wato mu hallakar da fir'auna da mutanensa sa'annan imam kathir rahimahullahu ta'ala ya ce wannan addu'a قال ابن جريج يقولون شيوا أنا شيوا إن فرعون إن فرعون كذا الله أمزع الدون يا يد- يا الذي هلكت فرعون أبو زي هلكت فرعون تموت ننسى يا قوة النبي بشارة شيوا يا أمزع الدون أما كجي malama suka ce bayan an amsa addu'an nan abinda annabi Musa ya roƙa bai faru ba sai bayan shekara arba'in. Yace inna fir'auna makasa ba'da hadhihi da'wa arba'in sana. Ya Allah ka amsa addu'a mu. ya Allah idan ka amsa addu'ar mu ka ba mu atake kar ka jarrabe mu da jiran shekara 40 ya Allah ko akwai wanda yake da imanin jiran amsin addu'a shekara 40 manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake Allah tabaraka wa ta'ala zai dinga amsa addu'o'in ku muddin ba ku yi gaggawa ba sabai suka ce ya manzo Allah menene gaggawa yake gaggawa shine mutum ya faɗi cewa da autu da'autu falam yustajab li nayi addu'a wannan abun nayi ta yin addu'a nayi ta yin addu'a shekara kaza ke da nake addu'a kan wannan abun amma ko ba amsa min ba randa hakurin ka ya kare ka furta wannan kayi ne kayi gaggawa duk ran da hakurin ka ya kare har ka furta cewa nayi addu'a nayi addu'a nayi addu'a amma ba amsa min ba to ranan kayi gaggawa ko manzo Allah sallallahu alaihi yace za a amsa addu'ar ku muddin ba ku yi gaggawa ba kenan idan kuka yi gaggawa ne zai faru ba za a amsa ba idan kuka yi gaggawa ba za a amsa ba shi yasa wasu lokutan addu'an nan da kake yi da baka ga abin ya auku yanzu yanzu nan ba ko ko abin abin ya zo ya wuce an tsallake ka baka samu abun ba tana tunanin addu'ar sun zama wai kenan da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace babu wani mumi wanda yake da imani da Allah wanda zai daga hannunsa ya roki Allah alkawarin Allah ne face Allah ya mai tsaye cikin uku bai yiwuwa kana mumini ka yi imani da Allah ka daga hannu Allah ya barka ka maido da hannun baka samu ɗayan uku ba imma an yu'ta mas'alatan in ma wannan abin da zai tambaya Allah ya baka shi wannan abin da kane ka roƙa Allah ya maka in ma Allah tabaraka wa ta'ala ya kawar maka da wata musiba da wannan addu'ar taka Allah sai kawar maka da wata musiba da addu'ar taka musibar za ta sauko amma ba za ta same ka ba sanadiyar menene addu'ar ka amma kai kuma kana can kana ta tunanin na yi kai addu'a wannan abin ban samu ba amma da za a yaye maka hijabi ka ga gaibu ka ga bala'in da Allah ya kawar maka da wannan addu'ar da za ka biya Allah duk addu'o'i na da kawar da bala'o'i ne abu na uku idan ba ba ka abin da ka nema ba kuma addu'ar ba wai kawar da wata musiba aka yi da ita ba to za a yi maka ladar addu'ar zuwa ranar alkiyama kaga ba ka yi hasara ba ala ayyat hal idan ka daga hannu ka yi addu'a ba ka yi hasara ba a kowane hali ba ka yi hasara ba shi yasa idan kana neman wani abu a wajen Allah kana ta addu'a kana ta addu'a kana ta addu'a kaga alamun jinkiri karka munanta zato ga Allah zai iya akwai yiwuwar Allah ya riga ya amsa addu'a akwai yiwuwar Allah ya riga ya amsa addu'a akwai yiwuwar abin da kake neman nan babu alkhairi a cikin sa Allah bai baka ba Allah sai ya jinkirta maka ladar ka zuwa ranar tashin alkiyama domin ka zo ka samu sakamakon kira da ka yi wa Allah tabaraka wa ta'ala domin haka yana daga cikin ladduban yin addu'a mutum ya zanto mai menene mai haƙuri mai turewa mai nacewa mai rashin gajiyawa a lokacin da kake addu'a ba a son ka yi addu'a shi ta ai haramun ne ka ce Allahumma i'zini in shita ya Allah ka bani in ka ga in ka ga dama walillahi masalul ala kai ne bari mu bar Allah cikin girmansa mu dawo mu mutane mu biyu mutum da yake neman taimakon a wani ganye taimake ni in ka ga dama da ce a ba ni dubu hamsin a hannunka amma sun ka ga dama ba mana ba dole ba ko kaga wannan usulumin ai bai yi ba ko a tsakanin mutane ne bai ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana yace idan ɗayan ku zai addu'a kai ya kare irin wannan addu'a yace ya Allah ka bani in ka ga dama a'a kai wa Allah naji ka zanto mutumin da ke da naji wajen addu'a kai wa Allah kuka yanzu Allah kada kake wa haka sa'annan kar ka gaji a lokacin da kake menene kake sauraron Allah tabaraka wa ta'ala zai amsa addu'arka Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa addu'ar Annabi Musa alaihi salatu wa salam da Harun alaihi salatu wa salam kuma ya umarce su da su kasance akan abin da suke kai na addini da kira zuwa ga addini duk da kama kenan daidaituwa a kan hanya madaidaiciya kamar a wancan aya da Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ya kai ma'aikin mu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan bayina suka tambaye ka game da ni fa inni qarib ka faɗa musu cewa lallai ni ina mere ne da kusa ujibu da'watad da'i idza da'a ina amsa kiran duk wanda ke kira na idan ya kira ni amma bayan wannan Allah sai ce ne fal fal yastaji fal yastaji to ku bayan Allah waɗanda kuke son ku dinga kiran Allah kuma kuna son Allah ya amsa kiran falyastajibu su ma su amsa kira na ka faɗa wa bayina waɗanda nake ka faɗa musu cewa ina kusa duk wanda ya kira da kuma ina amsawa su ma su amsa ne su amsa kiran Allah hakan nan Allah nan yake mun amsa addu'arku da kai da Haruna mun amsa addu'o'inku fattaqima domin haka ci gaba da daidaituwa ci gaba da kasance mutane masu istiqama kar ku zama mutanen da akwai mutumin da zai ta yin addu'a kamar yadda muka karanta a baya marra ka'allam yad'una ila sirrin masa Allah yana yayi mai damuwa yanzu nan zai canza kala kamar ba shi bane ciya wanda yake kuka yake Allah yake Allah Allah ya Allah ka biya min bukatuna ya Allah Allah na biyan bukatunsa sai bangare da ya zama iska ni'imar Allah sai dinga amfani da ni'imar Allah yana sabon Allah fattaqima ya kamata ya zanto duk lokacin da ni'imomin Allah suke karuwa a kanka kai kuma kusancin ka ga Allah ya menene ya karu duk lokacin da ni'imar Allah ya yawa a kanka sai ka fara lura da cewa sallah ma fa yana neman ya gagara wannan ni'imar akwai yiwuwar ta zaman maka sababin hukuma sababin azaba don duk wani dukiya wanda zai hana ka amsa kiran Allah to dukiya ta babu albarka bai da amfani ya Allah ka raba mu da irin wannan dukiya wanda mutum zai zai kuɗi wataran a neme shi sallah a rasa iyadan billah Allah ya kare Allah yake wajawazna bi bani isra'ila al-bahra daga nan zamu tashi gobe idan Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu aya ta 90 wallahu ta'ala alim hannunsa hannunsa a sake ina da sallah mana wannan mutumin da ya yi sallah mana bai yi kwabudu ba ko kwabudu sunna ce kuma ni abin da na kan faɗi kullum idan abu ya tabbata daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sa'annan yin wannan abun babu wata wahala a ciki ne zai sa ni ba zan yi ba ni da ba ayyukan lada da nake yi guda nawa ne wanda zan zo in ga wani ɗaya daga cikin ayyukan abubuwan da suka tabbata a sunna kuma ba zan yi ba kaga raga'o'in sallah da muke yin su gabaki daya duk wanda yayi wannan za a baki ladan yayi wanda bai yi ba ba za a baki ladan yayi ba kuma ba za a ce bai yi ba bai menene ba bai yi ba ya ake ganewa cewa idan baka yi wannan ba sallan ka ta inganta domin wancan mutumin da wancan mutumin da ake cewa musi usfara musi usfara mutumin nan da ya shigo masallaci ya yi sallah ya zai yi manzo Allah sallama manzo Allah sallama yake mai koma je ka yi sallah fa innaka lam tusalli wannan da kai din nan kawai dungure ne ka je ka yi sallah ba kai ba ya je sake yin irin wannan sallah ya dawo ya ce salamu alaikum manzo Allah sallama yake irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma ka yi sallah har yanzu ba ka yi sallah ba sai da aka yi haka sau uku bayan ya yi na uku ne ya dawo ya zai ce manzo Allah salamu alaikum manzo Allah ya ce je ka sake yi baka yi ba ya ce ya manzo Allah wallahi ni ban iya wata sallah banda wannan da na nake ta mai ta wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai karantar da shi yadda ake yi yadda ake sallah wanda na isara zuwa ga wannan hadisin kamar sati da ya wuce to duk abubuwan da manzon Allah ya faɗa wa wannan mutumin a cikin sallah su ne dan sallah wayannan abubuwan su ne wadda idan ka bar ɗaya daga cikin su baka yi shi ba wannan raka'ar ta ne ne wannan raka'ar ta tafi kenan an fahimci wannan to daga ciki daga cikin wayannan abubuwan babu kabudu a ciki shi ne dalilin da ke nuna maka cewa yin kabudu ɗin ba rukuni ba ne cikin rukunan menene cikin rukunan sallah to tun da tambayar akan ingancin sallah ne sallah ta inganta da muddin an kawo duk wani wato rukuni na sallah sallah ta menene sallah ta inganta wallahu ta'ala alam ya halalta ya halalta amma kuma abin da ya fi dacewa shine nisantar haka shine annazar ya halalta idan kuma abin ya faru mafi yawan lokuta ba ku yi ai abin da ka faɗa ɗin lokacin idan ka arzi kana son wancan abin ne da lokacin da abin ya faru sa'annan sai ka zo ka ga girman kai azumin sati biyu ba nake ba sai a fara kame kame a yi ta kame kame har a zo ba cika alkawarin Allah ba Allah ya cika alkawarin sa kai kuma ka mai ne ba baka cika ba kuma Allah zai tambaye ka shi yasa ai Allah bai daura maka wannan ba amma halal ne ya halalta ana yi shari'a ta tabbatar da yiwuwar haka babu laifi a yi za a iya yi amma kuma Allah tabaraka wa ta'ala bai sanya maka sharadin cewa idan za ka roƙi Allah sai ka daura wa kanka irin wannan nauyin ba amma idan kai baka yi laifi ba mashru'i ne a shari'a ana ana yin haka an fahimci wannan amma mutum ya guji a lokacin a yayin yin hakan mutum ya guji daura wa kai abin da idan abin ya zo ya faru kuma ba zai cika alkawarin Allah ba domin wannan wani yarjejeniya take shigowa tsakaninka da wa tsakaninka da Allah mutum zai guji ɗebo abin da ba zai iya ba ka mutumin da ya ɗebo wa kansa azumin kwana sittin sai ka ce ya yi kisa mutumin da ya ɗebo wa kansa azumin kwana sittin wannan abin da yake nema sai gashi Allah ya yi sai ya shigo ya fara neman fatawa ya tambayi malamai sun fi dozin ɗaya to fatawan me za su maka bayan kai riba da ka zo neman fatawan ka ce ni na ce idan Allah ya mun kaza zan yi kaza sai kake neman wani malamin da zai ce maka karkai ko kuma an dauke ma shi malamin da zai ce an dauke maka din ana mai wahayi kenan ko in ba wanda ake wahayi ba babu wanda yake da hurumin yake an dauke maka ai babu hurumin babu wanda yake da hurumin kuma ya dauke maka wannan a a cika alkawarin da kai wa Allah tabaraka wa ta'ala domin haka abin da yafi shi da mutum ya nisanci yin haka والله تعالى أعلم نعم عليك السلام cewa shin ya halarta ya ce kafin ko kuma ya sa lokaci ba laifi ba laifi ya ce ya Allah ina son kamun abu kaza a lokaci kaza misali ko kuma kafin karshen wata ya Allah ka biya mun bukata kaza ya Allah idan ka biya mun bukata kaza kafin karshen wata zan yi azumin kwana kaza babu ne babu ne ne Allah wallahu ta'ala alam abubuwan da muka faɗa wannan suka dace da littafin Allah da sunna ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mana baki daya abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana ga baki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mu da ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dakatar da mu da aikata kyawawan ayyuka a cikin wannan kwanaki da suka rage na watan Ramadana mai alfarma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta wa mamatanmu waɗanda suka riga mu komawa zuwa gare shi idan namun lokaci ya yi muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya sa mu cika da imani muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya biya mana bukatun mu na alkhairi gabaki daya ya Allah kamar yadda kake ba mu daman halartowa wannan waje domin tafsirin ayoyin littafin ka da girma ka yi mana albarma ka ba mu daman haduwa cikin jannatul firdaus al'ala هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك